الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما روينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta laraba a yau muna goma ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya daidai da yau muna 20 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci da ke wannan ma'aikata ta treasury a revenue office a nan cikin garin bauchi kamar yadda muka saba haɗuwa domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shi ya darasinmu na bakwai a wannan shekara a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 66 a cikin suratul zuma wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kai tsaye akan aya ta 67 fadin Allah ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadrihi Allah ya mana jagora Allah ya sa albarka cikin abin da zamu karanta Allah ya sa albarka cikin abin da zamu saurara Allah madaukakin sarki ya tabbatar da rigadiganmu da zukatanmu da harsunanmu الله يبنى البركة الله يجيب وقدر الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون نعم الله تعالى يجي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون Ubangiji ta'ala ya ce wa ma ƙadarullaha haƙƙa ƙadiri kafirai da sauran waɗanda ba su yi imani ba ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba ba su ba ma Allah girman da ta cancance shi ba ba su ba ma Allah girman da ya cancanta ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah dukkanin ƙasa gaba ɗaya damka ɗaya ce a wajen Allah ran tashin alkiyama wasamawatu matsawiyatun biyamini sammai kuma za su zama a nannaɗe a hannun damansa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki da ɗaukaka su tabbata gare shi daga abin da ake masa suke masa shirka suna masa tarayya wannan ayar aya ta 67 tana mana bayani akan cewa kafirai da sauran mushrikai waɗanda ba su yi imani ba ba su ba ma Allah girman da ya cancanta su ba shi ba ya kamata a ce girman da suka ba ma Allah ya fi girman da suke ba shi ta yadda malamai suka ce ma'ana wa ma qadarullah haqqa qadrihi ay ma 'azzamuhu haqqa 'izmatihi basu girmama Allah iyakar yadda ya kamata su girmama shi ba alqadr shine al'azamatu kenan girma kenan to basu ba ma Allah girman da ya kamata ba iz abadu ma'ahu ghayrahu ta yadda suka bauta ma wani Allah tare da Allah wa huwa khaliqul ashiya'i wa malikuha bayan kuma Allah shine mahalicin komai shine mamallakin komai ba su girmama Allah ba duk wanda ya girmama ya bauta ma wani tare da Allah bai ba mu Allah girman da ya kamata ba kamar yadda muka yi bayani jiya akan shirka wanda duk ya hada wani da Allah to bai ba mu Allah girman da ya kamace shi ba ko dai ya sauko da Allah zuwa matsayin bawa kaskantacce sai ya hada shi da Allah wajen bauta ko ya ɗauki kaskantacce ya kai shi zuwa matsayin Allah ya haɗa shi da Allah wajen bauta kaga kowanne yayi dai ya wulakanta girman Allah bai ba mu Allah girman da ya cancance shi ba wasu malamai suka ce wa ma qadarullah haqa qadrihi abinda zai cikata wannan maganar shine kwatankwacin wannan ayan da yazo a suratul an'am wa ma qadarullah haqa qadrihi in qalu ma anzalallahu
وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء na'am Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi Allah ya ce ba su girmama Allah iyakar girman da ya kamata su ba mu Allah ba kamar yaya sai Allah ya ce iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay saboda cewa da suka yi wai Allah bai saukar da komai bisa wani mutum ba ce wanda suka yi ba wani manzan da Allah ya saukar masa da littafi Allah ya ce ba su girmama Allah ba kaga yana iya yiwuwa ba su girmama Allah ba ta yadda suka bauta ma wani Allah tare da Allah ba su girmama Allah ba ta yadda suka ƙaryata saukar da alƙur'ani da Allah ya yi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bal suka ce ma ba a taɓa samun wani mutum a duniya da Allah ya masa wahayi ba kaga wannan sun ƙaryata Allah daka ba su girmama Allah ba daka Allah ya ce wa ma qadarullahi haqqa qadrihi ba su ba mu Allah girman da ya kamata su ba mu Allah ba wal ardu jami'an wannan Allah zai mana bayani akan yaya ya kamata mu gane girman Allah su dai ba su girmama Allah iyakan girman da ya kamata ba amma yanzu Allah zai yi mana bayanin girmansa zai yi mana bayanin abinda zai nuna mana girmansa da ɗaukakansa shine yace wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama was-samawati matwiyatun bi yamini kaga wannan kasan da kake ganin ta duka ba zallan garin Bauchi ba ko Najeriya ko Afirka duniyan gaba ɗayanta Allah zai mata damka ɗaya ne ran tashin alkiyama damka ɗaya ne a hannun Allah ran tashin alkiyama wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama to kaga yanzu idan aka ce ka kalli duniya da fadinta gaba daya za ka ganta halitta ce mai girma to sai kuma aka ce shi kuma allah damka ɗaya zai yi ma duniyar duka duniyar allah zai damƙe ta a hannunsa damka ɗaya ran tashin alkiyama a shi lallai za a nuna maka cewa girman allah ba ƙaramin abu bane allah yana da girma allah shi ne mafi girma akan dukkan komai babu wani abu wanda girmansa da matsayinsa ya kai girman Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah ya ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama sai ce was samawati matawiyatun bi yaminihi sannan dukkanin sammai gaba daya Allah zai nannade su a hannun damansa kasa guda bakwai din nan duka Allah zai mata da muka daya sannan sama guda bakwai din nan Allah zai nannade su ya ajiye su a hannunsa da dama al-imamu tirmidhi Allah ya masa rahama ya kawo hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kada masa yadda yace wani ba yahudi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yace ya manzon Allah ya Muhammad yace bari faɗa maka wani abin da baka sani ba ba a saukar ba a littafinka yace inna allaha يمسك السماوات على إسبوع والخلائق على إسبوع الله مدوكين سركي ران تاشين القيامة زي واتو زي كاما يدمكي dukkanin sammai guda ɗaya da yatsansa guda ɗaya sannan dukkanin halittu da yatsa ɗaya wannan ba yahudin wai ya zo ya gaya ma annabi girman allah ne ya zo ya faɗa ma annabi cewa ga abin da ba saukar ba a cikin ƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi dariya sai karanta masa wannan aya wa ma qadarullahu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati maqwiyatun bi yaminihi to ai kai ne baka girmama Allah ba yanzu ka gane girman Allah cewa a yatsa daya zai daura sammai duka sauran halittu duka a yatsa daya kuma har yanzu kake bauta ma wani Allah ai kai baka gane girman Allah ba ai ma qadarullahu haqqa qadrihi baka ba mu Allah girman da ya kamata ba kaga annabi sai ya tabbatar da cewa tabbas wannan abin da wannan ba yahudan ya faɗa wannan gaskiya ce sannan imamul bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ya ce annabi yace yaqbilu Allahu al-ardha yawm al-qiyama Allah zai damki kasa gaba ɗaya ran tashin kiyama wa yaqwi as-samaa bi yaminihi sannan ya nannade sama gaba ɗaya a hannunsa da dama sun ya ƙuru sai allah ya ce to ga ƙasa nan allah ya yi bata damka ɗaya ga sama nan kuma an dandaɗe ta allah sai ya ce aina anal malik allah zai ce yau ba ni ne mai mulki yau mulki na wani kamar yadda za mu samu a sunan gaban sha Allah suratul kafir Allah zai tambaya ce limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahhar anal malik Allah zai ce yau ni ne kadai mai mulki aina mulukul ard ina masu mulkin bayan ƙasa ina wane wane kayi sarauta a gari kaza lokaci kaza ina wane wane shugaban ƙasa ina wane wane gwamna ina kaza yau duka wannan takin din ya faɗi gaba ɗaya kowa ya zo a gaban Allah a matsayin bawa matsayin kowa ɗaya sai ne wanda ya fi kowa tsoron Allah shine wanda ya fi kowa matsayi Allah zai ce anal malik aina mulkul ard ina wanda suka yi mulki a duniya suna ina ina wanda suka yi mulki a duniya yau ga iko na Allah ne ga ƙasa nan Allah ya mata damka ɗaya ga sama nan kuma a nannade a hannunsa na dama la hawla wala quwwata illa billah Allah ya samu gama lafiya al-imamu tirmidhi ya rawaito hadisi daga sahabiya Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da fadin Allah da yace wa ma qadarullahi haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati maqwiyatun bi yamini Allah yace zai damki kasa da hannunsa da dama ya kuma nannade sama da hannunsa da dama Aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tace fa aina nasu yawma idhin ya rasulullah to mutane kuma suna ina kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala jisr jahannam suna kan gadon wutar jahannama mutane Allah zai tara su a gadon sama wutar jahannama a wata ruwayan yace ala sirati ya aisha Allah zai tara mutane duka akan sirati me yasa Allah zai haka don ya nuna wa duniya ikonsa ga mutane duka sun taru kowa ya zo kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum da mutanen farko da na ƙarshe Allah ya tara kowa an haɗu to kowa an tara shi akan sirati yanzu kowa na gani Allah zai nuna wa kowa ikonsa ga ƙasa nan anan Allah ya damki ƙasan duka ga kuma sama nan anan Allah ya ce to ina masu mulkin duniya suke ba wanda zai iya ba da amsa Allah ya kiyaye sanya mana ganin girmansa a cikin zukatanmu da kuma ba mu ikon yi masa biyayya yadda yake bukata gwargwadon abin da muka iya da haka Allah ya ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama wannan yana nuna mana girman Allah da ikon Allah da yadda Allah ke da iko akan dukkan komai larabawa suna amfani da wannan abu kalmar qabda suna cewa ma fulan illa fi qabdati in mutum ya ce maka wane yana cikin qabdata ma'ana yana cikin yana tafin hannuna kenan da bahaushe ke cewa ka gama yi ai dai kana tafin hannuna to ne shine balarabe sai ya ce maka ma fulan illa fi qabdati duk abinda wani ne yake yi kawai ba shi yana tafin hannuna ne ma'ana dai ni ne mai iko a kansa to shine Allah ya ce wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama abun nufi wasu malamai suka ce wal ardu jami'an qabdatuhu ai kasan gaba daya mallakar Allah ce ran tashin kiyama har yanzu kasan da sama duka mallakar Allah ce lillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da kasa duka na Allah ce duka na Allah ne amma a duniya ai ya dan san marmo wasu mulki ya ɗan san marmosi ɗan iko gwargwadon abin da ya gada ma amma a lahira fa an kwace iko daga kowa ya tsaya wajen Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala sannan alƙabda yana iya zuwa da ma'anan abai wal ifna yana iya zuwa ma'anan ifna ushai'i wa izhabu shine gushewar abu to kagan kace wal ardu jami'an qabdatuhu zai zama kasa din ran tashin alkiyama za ta zama zahibatun faniya za ta zama tafiyayya busasshiya ya zama ta gushe ran tashin alkiyama tun da ma Allah ya ce kullu man alaiha fa duk wanda ke bayan kasa shi din ma zai gushe haka nan kasan ma ranar tashin alkiyama a za ta gushe gaba daya haka Allah ya ce was samawatu mabawiyatu biyamini ran tashin alkiyama sama ma za ta zama wato ainihin sammai gaba ɗaya an nannaɗe su a hannunsa na dama ran tashin alkiyama yana iya zama kuma ma'anan maƙuwiyat in bawa an na daharun bi ma'ana almazi wa zihab yana iya zama saman ma za ta bushe a busar da saman gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala biyaminihi al-yamin a kalmar larabawa yakan iya zuwa da ma'anan al-qudra wal mulk al-qudrati al-qudratu wal milk ko wal mulk iko da mulki to wannan yana nuna mana kaga in kace wal ardu jami'an qabdatuhu ka fassara kasa da mulki sama madawiyatun da cewa mulkin Allah ne yana nuna maka a wannan ranar ne kowa zai tabbatar da cewa lillahi mulku samawati wal ard a ranar kowa zai tabbatar sama da kasa mallakar Allah ce subhanahu wata'ala sannan kalmar al-yamin yana iya zama al-quwwa yana iya zuwa da ma'anar karfi mana was-samawati matawiyatun bi yaminihi anan ba har yana iya daukar ma'anar da karfin Allah kenan za a nan dake sama kamar da Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin bil yamin anan ay bil quwwa karfi ake rufi a nan wajen ba hannun dama ba bilkuwaci wal kudura to Allah dama ya fada cikin suratul anbiya yace yawma naqwi samaa ka bayyi sijil yawma naqwi samaa ka bayyi sijil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina
Allah ya ce yau mana ɗoyi sama ran da za mu nannaɗe sama ka ƙwayi sijillin kutu kamar yadda ake nannaɗe takarda in an rubuta wasiƙa a cikinta yadda ake nannaɗe takardar da aka yi wasiƙa aka yi rubutu a ciki Allah ya ce to a wannan ranar haka za mu nannaɗe sama a wata kira an ka ƙwayi sijillin kitabi saboda haka wannan yana nuna mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai nuna cikakken ikonsa a ran tashin alkiyama kaga kowace fassara muka dauka cikin fassarorin da muka kawo dukan su suna nuna cikakken ikon Allah a ran tashin alkiyama tare da cewa tun a duniya shine mai iko akan komai amma a duniya ya dan san marmo su damar mutu a lahira fa ya kwace wannan damar a duniya yanzu gwamna zai ce ni ne gwamnan jihar Bauchi wani zai ce gwamnan gombe zai ce jihar gombe jiha ta ce wannan zai ce jihar adamawa jiha ta ce wannan zai ce jihar kaduna ta wace amma a rinta shi alƙiyama ba babu wannan babu wannan har a ce ba sarki uban ƙasa ke ko masu ƙasa to a ran tashin alƙiyama ba wanda zai ce mu ne masu ƙasa saboda me yanzu kowa ya tabbatar ƙasar dama ba tashi bace balangana tun a duniya dama ya ƙasar ba tashi bace Allah ne kawai dan san masa wani iko wanda bai wuce bai wuce teaspoon ba a cikin mulkin Allah tabaraka wa ta'ala da ka sai Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata gare shi wa ta'ala Allah ya daukaka amma yushrikun daga abin da suka kasance suna yi ma Allah shirka sai Allah ya ce wa nufiqa fis sur bayan duk wannan abun ya faru Allah ya ce wa nufiqa fis sur za a yi busan kahu a ran tashin alkiyama fasa'iqa man fi samawati wa man fil ard duk waɗanda suke sama da waɗanda suke ƙasa sai su faɗi su mutu illa man sha Allah wanda ba za su mutu ba su ne kadai wanda Allah ya ga dama za a yi busa biyu shine yanda Allah tabaraka wata'ala ya ambata a cikin suratul naziat yawma tarjifu ar-rajifa tatba'uha ar-rajifa ar-rajifa busa ta farko kenan ar-rajifa busa ta biyu kenan za a yi busa biyu busa ta farko da za a yi duk wanda yake rayu a lokacin a sama da ƙasa zai mutu shine wa yawma yunfiqa fi suri fafazzi'a man fi samawati fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah za a yi busa a cikin ƙaho duk wanda ke sama da wanda ke ƙasa duka sai su mutu sai wanda Allah ya so sun manufi hafi ukura sai a sake yin busa ta biyu a cikin ƙaho fa'izahun ƙiyamun yanzuru sai ga kowa nan ya fito ya tashi yana kalle kalle kowa ya fito yana zuzare-zuzare saboda ya fito yanzu ya ga duniya ta canza daga yanayin da ya saba ganinta shi ne wakalin insanu malaha idan ya ga ƙasa ta girgiza tana fitar da kayan nauyi da ke cikinta mutane da gawawaki da ma'adinai da ke ciki suna ta fitowa ɗa'adar sai ce malaha wai mai samu duniya ne ga yau me ya faru ne kan me yake samun me yake damun ƙasa ne yau to shi ne wannan busa guda biyu da la'ayi kaga a nan allah sai ce wa nufi hafi suri fasa'i kamar fi samawati wa fil ardi illa man sha Allah a suratun naml sai ce wa yau mai yufa hafi suri fafazi'a man fi samawati wa fil ardi illa man sha Allah wa kullum a tau dakhilina ya ce za a yi busa a cikin kaho da duk wanda ke sama da ƙasa kowa sai ya firgita ya razana nan kuma sai ce fasa'iqa sai ya mutu kaga in ya razana razanar da zai yi sai ga masa mutuwa ke kuma kowa zai zo gaba ga Allah yana kaskantacce a matsayin bahawan Allah da ka Allah ya ce wa yau wani fifa fi suri wa sai kamar fi samatu mafi aldi illa man sha Allah wannan kaho da za a yi busa a ciki wata rana sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah me yasa muka gabata yawan dariya irin yadda muke yi annabi sai ya ce kaifa an'am ta yaya za ku ga ina irin wannan dariyar da kuke yi ina kullum cikin dariya wa sahibul qarni qad iltaqama alqarn bayan mala'ikan da zai busa kaho ya riga ya haɗi kahon a bakin sa wastama al-izna ya kasa kunne yana jin yana jiran a bashi izini mata yu'zanu lahu fayanfuka yaushe za a bashi izini a ce busa ya busa ya riga ya kai kahon ya haɗi kahon yana jiran kawai a ce busa sai busa shikenan nabi ya tabbatar mana za a yi wannan busan mutane suna cikin al'amuran rayuwarsu shine la ta'tikum illa bakta tashin alkiyama za ta zo ne ba a wuri wani ya shirya zai tafi ofis wani ya shirya zai tafi kasuwa wata tana girki wata tana nakuda wani yana asibiti wani yana auna nama wani yana auna wani yana dinki wani yana kaza kowa yana al'amuran rayuwarsa za a busa kuma shi kenan kowa ya faɗi mutu wanda kuma annabi ya gaya mana cewa wayanda alkiyama za ta tashi akan su su ne mafiya sharrin mutane Allah kare nuna mu wannan lokaci mafiya sharrin mutane kenan wanda alkiyama za ta tsaya akan su wanda kafin lokacin annabi ya ce za a yi wata iska a duniya in aka yi wannan iskar duk mumini in ya shaƙa sai ya mutu kafirin ya shaƙi iskar sai ya ƙara ƙarfi ya ƙara lafiya ta su ne mafi sharrin mutane daka lallai tabbas alkiyama gaskiya ce kuma za a bushi za a yi busan ƙaho kuma kowa zai tashi a gaban allah ran tashin alkiyama al'imamu abu dawud abu dawud allah ya masa rahama ya kawo hadisi daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ambaci mala'ika israfil mai busa kaho sai yace an yaminihi jibril wa an yasarihi mika'il zai busa kahon nan a nan tashin alkiyama hannun damansa mala'ika jibrilu na tsaye hannun hagunsa kuma mala'ika mika'il haka za a busa kahu a ranar tashin alkiyama to shi ne malamai suka yi saɓani a kan suwaye allah ya togace da ya ce illa man sha allah kowa zai mutu sai wanda allah ya gada ma suwaye waɗannan wanda allah ya gada ma ɗin wasu malamai suka ce illa man sha allah shi ne allah a kansa da kansa kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kowa zai mutu duk wanda ke duniya zai mutu wanda zai saura kawai shine Allah shine Allah wasu suka ce humu shuhada mutaqalladina bi asyafihim hawla mutaqalladina asyafuhum hawla al-arsh wasu suka ce su ne shahidai wanda suka yi shahada Allah zai taro da su ya zama an wato ainihin rataye takubansu a jikin al'arshin Allah da aka sai zama duk duniya kowa ya mutu su da kashe su a wajen sha a wajen yaƙi su kuma Allah ya raya su wasu suka ce a'a su ne mala'ika jibril da mala'ika mika'il da mala'ika israfil da kuma malakul maut kamar yadda ya zo a cikin a hadisi hadisin abdullahi dan umar da kuma hadisin abu hurai da allah ya kara masu yadda ya ce jibril da mika'il da israfil da malakul maut haka nan anas dan malik allah ya kara masa yadda wata dan ya karanta wannan aya wani nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi zuwa karshe sai ya ce illa man sha allah din nan sune mala'ika jibril da mika'il da israfil da kuma malakul maut allah zai ce wa malakul maut mala'ikan mutuwa ya kai mala'ikan mutuwa wane ne ya yi saura cikin halittun Allah da ke sama da ƙasa wanda bai mutu ba Allah kuma ya fi shi sani amma zai tambaye shi tambaya ta mulki sai ce ya rab wanda ya saura su ne mala'ika jibril da mika'il da israfil da bawanka mai raunin nan malakul maut saboda haka Allah maɗaukakin sarki sai ce ma mala'ika jibril mala'ika malakul maut je ka ɗauko ran mala'ika israfil da kuma mika'i je ka ciro rayukansu sai je cire ransu dukansu ya su faɗi su mutu kamar manya-manyan duwatsu sai su mutu sai allah sai ce kai ma malakul maut kai ma mutu cire ranka kai ma zare na karan kai ma ka mutu shi ma sai zare ransa ya mutu Allah sai ce mala'ika jibril to yanzu waye saura sai ce ya ubangiji wanda ya saura shine wajhukal baqid da'i fuskanka wanda yake tabbatacce wanda baya gushewa wa abduka jibril almayitul fa'il da kuma bawanka jibril wanda shi ma zai mutu Allah sai ce ya jibril labudda min mautik ya jibril kai ma fa dole ba makawa kai ma mutuwa za ka yi فيقع ساجدا يخفق بجناحيه sai ya faɗi yayi ma Allah sujjada da fukafukansa yace subhanaka rabbi tabarakta wa ta'alait ya zal jalali wal ikram sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na ka daukaka albarkatunka sun yawaita ya ma abocin girma ya ma abocin karanci saboda haka mala'ika jibril shi ma sai ya mutu to wannan shine kowa ya mutu kenan an yi busan kafa duk kowa ya mutu wayannan mala'ikun da suka rage dukansu su ma sun mutu to Allah sai ta da wannan mala'ika mai busan kaho sai ya sake busan rai shikenan kuma sai kowa ya tashi wasu malamai suka ce a'a illa man sha Allah waɗanda ba za su mutu ba a lokacin su ne aqaribu ahlin nari wa hayyatuha kunamai da Allah ya tanada a wutan jahannama da kuma macizai da suke cikin wuta su ne illa man sha Allah a nan wasu suka ce a'a waɗanda ba za su mutu ba su ne ridwan mala'ikan mai gadin gidan aljanna kenan walhur da matan aljanna hurul ɗin wa malik da maliku mai gadin wuta wa zabaniya da zabaniyawa falle da unadiya sanada'u az-zabaniya zabaniyawa wanda suke tsaye a bakin wutan jahannama wasu suka ce su ne waɗanda ba za su mutu ba wasu kuma suka ce a'a abin da ya fi illa man sha Allah tun da Allah ya ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya so bai faɗi suwaye ya so ɗin ba sai suka ce Allahu a'lamu bi sanayahu Allah shi ya san waɗanda yake yi togaci saboda haka sai a bashi a illa man sha Allah kamar yadda Allah ya faɗi wallahu alam daka Allah ya nuna mana a wannan ayan cewa za a yi busa biyu busan farko kowa zai mutu busa ta biyu kowa zai tashi Allah ya ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta haskaka saboda hasken ubangijinta Allah zai haska kasa kasa ta yi haske saboda hasken Allah wa bi alkitab Allah zai ajiye littattafai na hisabi littattafai na sakamako waji abin nabiyyin za a zo da annabawa dukansu su taho ga annabawan Allah nan an tara su wasu hada ga shaidu nan da za su ba da shaida a kan kowa wa kubiya bai na humbil haka Allah zai hukunci tsakanin mutane da gaskiya hum la yuzlamun ba wanda za a zalunce shi Allah ya tara kowa ga annabawa nan Allah zai ce kun isar mun isar ga al'umomi nan an isar muku eh to ga shaidu nan da duk wanda za su ba da shaida akan kowa wufiyat kullu nafsin ma amilat Allah zai saka ma kowace rai abinda ta aikata Allah kowa zai saka ma kowa zai ba mu kowa sakamakon aikinsa huwa a'lamu bima yaf'alu Allah shine mafi sani game da abinda kowa yake aikatawa na'am wasiqal ladina kafaru
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا نعم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
Allah sai ya ce wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumara Allah ya ce za a tura a tunkuda waɗanda suka kafulce ma Allah zuwa wutan jahannama zumaran zumar shine jam'i na zumra zumra shine tawaga kenan to zumaran za a kada kafirai zuwa jahannama zumaran abinda za a yi shine za a kasa su tawaga tawaga wannan tawagan kafirai ne masu bautan gumaka wannan masu bautan shanu ne wannan tawagar mazinata wannan tawagar tabarayi wannan tawagar haka za a tura yan wuta wutan jahannama tawaga tawaga shine thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya idan an tara masu laifi to kowane laifi kowane group na masu laifi sai a samu tun daga farkon duniya har ƙarshe wa ya fi taurin kai a cikinsu wa ya fi ƙwarewa akan wannan laifin a cikinsu sai a bashi tuta shi ne jagoransu zuwa jihannama Allah ya sa ba ma cikin wannan tarada saboda haka wasiqal ladina wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara gabanin wannan game da wancan ayar wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta haskaka ga da hasken ubangijinta a hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudammuna fi ru'yatihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ran tashin alkiyama za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata a ran da ta kai 15 ba mai turereniya la tudammuna fi ru'yati a wata ruwaya la tudalluna fi ru'yati ba kwa cutar da junan ku wajen ganin mutane in wata ta kai 15 ba mai tura wani ba mai cewa wani ka tare mu ba mai cewa wani matsamun bana gani kaga ba wanda zai ce haka to haka nan ran tashin alkiyama haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar mana da cewa zamu ga Allah zamu ga ubangijin mu ranar tashin alkiyama wannan shine hasken wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta haskaka da hasken ubangijinta Allah zai bayyana ga bayinsa mu'minai a ran tashin alkiyama za su ga Allah Allah ya samu na cikin su shine wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki ran tashin alkiyama za su tashi suna haske saboda suna ganin ubangijinsu za su ga ubangijinsu a ranar tashin alkiyama saboda haka wannan yana nuna mana cewa akida ce ta musulmi cewa ran tashin alkiyama insha Allah ta'ala muna daga cikin waɗanda zamu ga ubangijin mu zamu ga Allah a ranar tashin alkiyama zamu ganshi a cikin gidan aljanna insha Allah ta'ala Allah kai mana wannan arziki da aka yace wa wudi alkitab Abdullahi dan Abbas yace alkitab anan shine Allahul Mahfuz za a taho da Allahul Mahfuz littafi allon da aka rubuta kaddaran bayi a ciki duka da yan wuta da yan aljanna imamu qatada yace allahul mahfuz shine littattafai da aka rubuta ayyukan bayi wani ya karba da hannun dama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wani ya karba da hannun hagu amma man utiya kitabahu bi shimalihi wani ya karba ta bayan bayansa fa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi saboda haka wani zai karba wanda ya karba da hannun dama fa saufa yuhasabu hisaban yasira fa yaqulu ha umqra'u kitabiya zai samu hisabi mai sauki wanda kuma ya karba da hannun hagu fa yadi fa saufa yada uthuburan wa yusalla sa'ira zai dinga kiran halaka sannan kuma ya shiga wutan jahannama Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara za a tura waɗanda suka suka kabulce ma Allah zuwa wutan jahannama tawaga tawaga hatta idza ja'uha Allah ya ce har zuwa lokacin da za su zo zuwa ga wutan jahannama lokacin da za su isa bakin wutan jahannama futihat abwabuha idan sun zo sai a bude kofofin jahannama sai sun zo sai a bude kofofin to malamai suka ce zamu ga a wannan wajen na kafirai yace hatta idza ja'uha futihat a game da na gaba da zamu ji insha Allah sai ce hatta idza ja'uha wa futihat nan bai kawo wawun ba can sai ya kawo wawun to malamai suka ce a nan abinda ake nufi shine da ya ce hatta iza ja'uha futihat abwabuha sai sun zo a lokacin da suka zo sai a bude kofofin wutan jahannama saboda me an kukkulle kofofin saboda kar ma wutan ta sha iska so ake wutan a kulle ta sashi ya dinga kona sashi wutan ta ƙara haɓaka ta ƙara hauhawa ta ƙara huruwa in sun zo sai a buɗe wutan jahannamin nan kuma kamar yadda Allah ya ambata suratul hijr cewa laha sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsu wutan jahannama tana da kofofi guda bakwai kowace kofa an ba ta kasanta ga wanda za ta shiga ta wannan kofar ita kuma aljanna tana da kofofi guda takwas kowace kofa ita ma an kasafta mata ga ayyukan da mutum zai yi don ya shiga ta wannan kofar haka nan wutan jahannama da haka Allah ya ce hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sai masu gadin wutan jahannama sai su ce da su alam ya atikum rusulun minkum shin manzanni ba sun zo sun muku wa'azi ba Allah ba ya tada manzanni daga cikin ku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna muku gargadi game da haduwa da Allah da za ku yi a wannan wuni ba manzanni sun zo sun muku wa'azi ba sun gaya muku za ku gamu da Allah sun muku gargadi qalu bala sai su ce eh tabbas manzanni sun zo mana walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai su ce sai dai abin da ya jawo mu wuta shine kalmar azaba ta riga ta tabbata game da kafirai Allah ya riga ya yi alkawari cewa tabbas kafirai za su sha azaba wannan shine abin da ya kawo mu wuta shine kullama ulqiya fiha fawjin sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun walakin kazzabna walakin قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعيد duk sanda aka koro wasu shiga wuta masu gado mu ta sai su ce da su a ku me wa'azi bai zo muku ba sai su ce eh ya zo mana sai dai mun karyata ne muka ce karya ne ba wanda Allah ya masa wahayi ya su ce da mun ji ko mun hankalta a duniya da yanzu ba mu zama cikin yan wuta ba haka adalcin Allah ya ce fatar ku bi zambi sai sun yi itirafi cewa kun cancanci wuta eh kun cancanci wuta eh sun tabbata sai a ce qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha sai a ce to ku shiga wutan jahannama kuna masu dawama a cikin wutan jahannama fa bi'sa maswal mutakabbirin til da makoman masu girman kai sai ce wasiqal ladina taqaw rabbahum na'am
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
masha Allah lokaci ba zai ba mu dama mu fassara wannan ayoyin ba Allah ya kai mu gobe sai mu karasa sunan shi ga sabuwar sura insha Allah abinda muka faɗa da ni Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله اعلم